إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار فيا أيها المسلمون إن من استهزاء في الدين قول قول على الله ما لا يليق به ما لا يليق به وبجلاله أو قول قول ما لا يليق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكار ما لا يجوز إنكاره أو تكذيب ما لا يجوز تكذيبه وخاصة في سننه ما نراه في الواقع يمينا وشمالا شرقا وغربا نعوذ بالله من الوقوع في هذه الكبيرة التي لها وعيد أعدها الله لمن وقع فيها عباد الله إن مما يدور خلال هذه الأيام استهزاء وطعنا في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الجهال الذين يظنون أنهم من العلماء وفي الحقيقة ليسوا منهم وهذه الفضيحة هي حديث العالم وخاصة عندنا مما أدى إلى شكوك بعد آمة الناس في صحة هذه السنة وهي صيام ست يوم من شهر شوال عباد الله وإليكم هذه الاستهزاءات والإنكارات والأكاذيب أولا قيل أحد أكابر المجرمين النيجيرية أن كل من صام ست يوما من شوال صامه لصحيح مسلم لا لله تبارك وتعالى وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمشكلة هنا يا عباد الله أن بعض الناس لا يشعرون بأنه كذب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة وحتى هم أصبحوا وحتى هم أصبحوا يكررون قوله لعبا وضحكا وهذا عيب علينا جاهل مركب يطعن ديننا ويكذب رسولنا صلى الله عليه وسلم ويفسر قرآننا كما يشاء ثم نضحك ولا نغضب وحتى لا نشعر بالحزن أين غيرتنا يا عباد الله وأين شهامتنا وأين حبنا للدين؟ أم يكون أم يكون ديننا باللسان فقط لا في القلوب فعلينا أن نراجع أنفسنا وحبنا لديننا وإلا فلا عباد الله ومن الناس من يقولون قولا خاطئا على الدين حتى أصبح عادة والناس لا يشعرون أنهم مخطئون وهذا القول وإذا قيل أحد لآخر سم صيام وضاء رمضان بمعنى صيام ست شوال فيجيب إذا صام سيوضعه ويقضي فلا يصوم عباد الله ومن الناس من من يردون بقول إذا قيل لهم صوموا ست من شوال يقولون الصوم أنا لا أصوم أي يوم من الأيام إلا رمضان وحتى تاسوع وعاشوراء واليوم عرفة لن أصومها أبدا فيا عباد الله احفظوا ألسنتكم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لمؤاذ بن جبل فقال له كف عليك هذا فقال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم عباد الله فتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تنجو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma mu sani cewa tsoron Allah shine rabota mu sani cewa rashin tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma shine taɓewa da hasara da nadama ya kuyan uwa musulmi yana daga cikin yi ma addini izgili ko kuma faɗin wata magana akan Allah maɗaukakin sarki mai girma wadda ba ta yi daidai a gaya ma Allah ita ba ko kuma wata magana wadda ba ta yi daidai a gaya ma addini ita ba ko kuma wata magana wadda ba ta cancanci girman Allah maɗaukakin sarki mai girma ba ko kuma wata magana wadda ba ta cancanci ba a danganta ta da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi koko yana daga cikin yi ma addini izgili tsana abin da addini bai ce a tsane shi ba ko kuma ƙaryata abin da addini bai ce a ƙaryata shi ba wannan duk izgili ne a addini musamman a irin wannan lokaci da muke gani a ƙiriƙiri cewa ƙaryata sunnan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da take faruwa kudu da arewa sannan gabas da yamma abin ya zama ba wani abin matsala ne ba ƙaryata sunnan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da dalili ko babu dalili sannan hakanan yana faruwa ne kuma a wannan lokaci babu wanda zai cewa bai san da hakanan in tana faruwa ba sannan abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya yi ma duk wanda ke aikata hakanan tanadi wato tanadi shine tanadi na azaba tanadi wato shine tanadin wutar jahannama saboda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya karyata sunnar shi ko kuma ya karyata wata magana shi to ya nemi wajen zaman shi a cikin wutar jahannama kahin ya mutu kahin ya shiga kabari kahin a busa kaho a ce a ma Allah madaukakin sarki mai girma ya nemi wajen zaman shi a cikin wutar jahannama ya koyan uwa musulmi abinda yake na yana faruwa a cikin wannan ɗan lokacin kaɗan da tsokana wadda ake ma addinin musulunci game da sunna wadda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata wannan sunna kuma an shaida cewa ya aikata ta sannan kuma masu ƙaryata sunnai yana daga cikin jahillai wanda suke zaton cewa su malamai ne alhalin kuma su ba malamai ba ne suna ɗoka sunan jahillai ne suna so ko ba su so ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba saboda duk wanda zai karyata sunan manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana tunanin cewa shi malami ne to ya san cewa shi jahili ne in ma yana zaton cewa shi malami ne sannan kuma wannan karyatar da sunna ta manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ne labarin da ake yi yanzu duniya gaba ɗai ba ma wai labarin da ake yi ba tsakanin Nijar da Nijeriya kaɗai. Wannan ƙaryata sunan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wadda ya sunanta, hatta kai cewa wasu daga cikin musulman, wasu daga cikin muminan na kirki suna jin cewa sun fara samun shakka game da wannan sunan ta manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wadda ya kasance yana aikatawa. Ba wata sunna ce ba, ba ce azumta wannan kwanaki na sittu shawwal da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana azumta wanda da kanshi ya ce idan ka azumci watan ramadana sannan ka hada da wannan kwanaki shidda cikin shawwal kamar ka azumci shekara ne gaba hadisi ne ingantacce hadisi ne a cikin sahihi muslim hadisi ne na abu ayyub al-ansari hadisi ne na sahabin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi idan kana son ka san wane ne Abu Ayyub al-Ansari bale in yayi magana ka karyata to ka binciki littattafan siran manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zaka jin kowa ne bale hadisi ya to daga bakin shi a nan duniya kahin a hahe ka kahin a hahe uwarka kahin a hahe ubanka ka karyata cewa wannan hadisin ba hadisi ne ba sannan kuma sunna ce wadda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aikata idan ma sunna ce wadda bai aikata ba ai da sauki ka karyata amma sunna wadda an tabbatar cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aikata hatta sahabban shi san aikata sannan kuma a dawo a ce ƙarya ce dole wanda ba su yi karatu ba su ji suna da shakku ga abin saboda ba su san me ingancin ba saboda ba san ya ne ake a gane wannan hadisi ingantacce ne ba kuma wannan hadisi ba ingantacce ba ne sannan ba su sanya ne ake a gane wanga malamin kirki ne ko kuwa wanga malamin ba na kirki ba ne wanga malamin ya dace a saurare shi wanga malamin bai dace a saurare shi ba don haka yana da kyawu duk malamin da ka san kana saurare ya kamata ka nemi malami mai tsoron Allah ya gaya maka wanga malamin ya dace in saurare shi ko bai dace in saurare shi ba ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin izgilin da ake ma addini yana daga cikin abin da ake kyamata na addini yana daga cikin ƙaryar da ake ma addini kamar yadda kuka sani ɗai daga cikin fasikai ɗai daga cikin mushirmai na nigeria shine asalin abin ba sai an kama suna ba saboda yana cewa duk wanda ya azumci watan sita shawwal ayyama sahihi muslimin shi me sahihi muslim shine littafi din gurungum na imam muslim na hadisan shi wanda hadisai ne ke ciki na manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sannan littafi ne wanda ya mishi hidima wanda yanzu ba a iya samun malamin da zai zama na ya littafi hidima ba za ku iya zama ba ku tace wanga hadisin na kwarai ne wanga hadisin ko ba na kwarai bane ma'ana cewa in kai wannan hadisin ba Allah ba kama me wannan littafin kama hadisin ba Allah madaukakin sarki ba kama wannan azumi sunna ce wadda mutane suna dagewa da aikata ta domin su gani sun samu lada domin sun su gani sun samu rabauta to ba maganar da yayi ba ita kadai ce matsalai ita maganar da yayi ta wuce a kira ta da matsala saboda ta wuce matsala to amma ina ne babban matsalar take inda babban matsalar take akwai daga cikin 'yan uwa musulmi wanda lokacin da ya yi wannan magana ba su yin cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya karyata kai tsaye ba wai littafin ba ba wai mai littafin ba saboda abin da ke cikin littafin sunnan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wato maganar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce a cikin wannan littafin sannan daga cikin wa musulmi akwai wanda ke jin cewa ba wani abu ne har yana iya maimaita magana yanda ya gayi cewa idan ka azumci sittu shawwal kenan ka yi masahihi musulmi shine ma'ana kenan ka yi shirka ba wai Allah maɗaukakin sarki mai girma ba kama ibada duk ibadar da aka danganta ga wani ba ga Allah maɗaukakin sarki mai girma ba wannan shine ake ce shirka wato magana da yayi ma'ana kenan magana ita kanta shirka ce yayi sannan kuma wannan magana da yayi izgili ne ga addini sannan kuma tsokana addinin musulunci ne zaka samu wani yana maimaita magana yana dariya saboda abin shi a wajen shi na dariya ne saboda mamakin abin amma kuma idan ka kalli abin an danganta ibada Allah maɗaukakin sarki mai girma ga bawan shi kai ka san ba abin dariya ba ne sannan kuma ba abin maimaitawa ba ne sannan kuma ba abin zamanawa ba ne a yi rigima kai shi na hayya kai wasu yan uwa musulmi suna maimaita magana abin suna ɗaukar shi abin dariya idan an ganka kana sitta shawwal sai a ce ai wani ya ce in kayi sita shawal sahihi musulmi ka yi sai a yi dariya ba abin dariya ba ne wa bauta Allah maɗaukakin sarki mai girma kuma ita za ta zama abin dariya ai aibi ne ga musulmi a yi ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shirka ya maida shi abin wasa sannan ya maida shi abin dariya na yau da gobe akwai wanda zai iya sarki ke bidiyon don ya kalla ya dariya kuma Allah maɗaukakin sarki ne aka mashirka akwai abubuwa da dama kana yin su amma ba ka jin cewa akwai abin da ke ƙasansu saboda ba abin kake son ka ga ba abin kake hankalta ba kai abin da ke gabanka wannan shine kai abin da kake so ta ya jahili cikakke zai magana ta ya wawa cikakke zai magana ta ya sakarai cikakke zai magana ta zama abin dariya ba abin haushi ba ba a ganin cewa kana musulmi ka ji bakin ciki an karyata maganar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fassara ƙur'ani yadda yake so ka yi dariya ya gaya abin da yake so ga manzan Allah ka yi dariya ina kishinka da addini yake sannan ina san da kake ma addini sannan ina soyayya da kake ma Allah sannan ina soyayya da kake manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi a ce manzan Allah ya karya kuma ya koma abin dariya a'a kamata ya a ce duk wani musulmi irin wannan magana ya ji ta jimi ya ji bakin ciki a ranshi saboda maganar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce wani bawa a ban ƙasa yake karyatawa wanda bai kai ya karyata wannan maganar ba ya ku yan uwa musulmi ina addinin mu yake ko kuma dai addinin mu na baki ne bai kai ga zuciya ba idan dai har addinin ka ya kai ga zuciya sannan idan sanda kake manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba na sauraron waka ba ne ba na sauraron bege ba ne ya ci a ce duk wani musulmi ya ji wani abu garan shi game da sunnar da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aikata sannan kuma an tabbata cewa ya aikata wannan sunna ina soyayyar mu da addini take idan dai ba mu ji haushi ba to yana da kyawu dukkan mu bincike kan mu bincike addinin namu da gaske ne muna sanya ko kuma san munahinci ne muke mu ya ku yan uwa musulmi na daga cikin tsokana addini na daga cikin izgili a addini akwai wata magana wadda shi an bar magana shi yanzu kuma magana ake tamu mu'amatin nas wanda wani yana iya yin ta bai tunanin cewa wannan magana kuskure ne alhalin kuma ita magana kuskure ne akan addinin musulunci sannan magana tsokana addinin musulunci ce magana ta zama al'ada magana ba a jin cewa wata matsala ce ba wata magana ce ba azumin sita shawwal an kasance ana mai suna da azumin rakiyar wata ko? haka ake ce mashi azumin rakiyar wata na daga cikin wasu yan uwa musulmi wanda in wani ya ce musu su azumci azumin rakiyar wata akwai mai cewa in sai ya yi azumin watan zai ta ya kai ta ya tsaya ana cewa ko ba a cewa ana cewa ko kuma an saba cewa kuma an saba yi ba hau karamin magana ce ba ha ba a ce dole ba sai kaya sita shawal sunna ce amma an kayi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sannan kuma kayi kuri cewa kayi abinda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi kina idan ba kai ba wannan amsa bai kamata ka bada ko ka kyale dai ko kuma ka ce ba kai tunda ba wajibi bane ya isa amma magana cewa wai in sai kayi wannan watan zai tahiya shi wa wannan watan da ramadan inda shawwal in dukkan Allah madaukakin sarki mai girma ne sannan kuma in baka yi na rakiyar ba sai kaga wani yayi dan haka wannan magana wai irin ta a ce ka azumci wata na rakiyar wata ka ce in sai kayi zai tahiya ko kuma in sai ka rakka shi kai tahi duka wannan magana ce wadda bata dace ba ta hito daga musulmi wanda ya imani da Allah madaukakin sarki mai girma kenan dan haka ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu ka iya bakinka in ka ga dama ka yi sittu shawwal in baka ga dama ba kakka yi amma dai wanda ya yi ya hika kana so ko ba ka so wanda ya yi azumci wannan watan ya hika in ma ka koma ka ce riya ce ya yi allah maɗaukakin sarki shi ya san niyyar da ya sayi wannan azumin kuma allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladai shi ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin irin wannan ɗumumuwan da muke sakin baki mu gaye su yanda muke so za ka jin cewa wani bawa idan ka kwatanta mashi yi wannan azumin na sittu shawwal don ya samu falalar da bayi ke samu za ka jin ya buɗe baki ya ce maka azumi banda azumin ramadan shi ba zai taɓa azumta wata rana ba in ba cikin watan ramadan ba idan ya gaya haka nan ma ya ƙyale zai iya ce maka tasu'a ma in ya zo shi ba ya yi shi ne galibi wanda kusan kowa in ya zo yake za ka ji ya ƙara da cewa ashura ma in ya zo ba ni sannan kuma azumin ranar arfa in ya zo shi ma ba ni to an ji ba ka yi kuma kakkayi ba Allah maɗaukakin sarki ba ne za ka ma to Allah maɗaukakin sarki ya wadatu ibadanmu da mu yi da kan mu yi duk dai suke a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma shi ne abin da ya kamata ka sani da ka yi azumin da kaka yi duk uwarsu ɗai ubansu ɗai Allah maɗaukakin sarki wadatacce ne mu ne talakawa mu ne muke so ga Allah maɗaukakin sarki mai girma babu wanda zai cewa bai son wani abu ga Allah maɗaukakin sarki mai girma ko ka ce ba ka san komi ga Allah maɗaukakin sarki mai girma wallahi kana san aljanna in dai ka yi imani da cewa Allah yana da wannan aljanna ko ba ka san komi kana san Allah ya sa ka aljanna ko nan duniya ba ka san Allah maɗaukakin sarki ya baka komi ko to kana san Allah maɗaukakin sarki ya sa ka aljanna sannan duk ibadar da ka kasance kana yi ka san cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ka ka san cewa wannan sitta shawalin shine sabilin shiga aljanna ko baka sani ba sannan kana tunanin duk sallar da kake yanda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ne yi ta baka san cewa wannan nafilolin da kake yi ba su ne in farillan ba su cika ba za a cike maka da su ba ko dibi kake an ce abu nafila ne bai da unhwani kinan dan haka ya kuyan uwa musulmi to idan ya zamanto nafila ba kai to bakinka wanga ya kamata halshenka ka kame shi kaka ga yi maganar da za ta fusa ta Allah kaka ga yi maganar da zai zamantuwa izgili ne ga addini kaka ga yi maganar da za ta cin karo da sunan manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi yasa manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi ma mu'azu dan jabal wata magana da mu'azu dan jabal ya ce manza Allah ya gaya mashi abin da za yi ya shiga aljanna a can ƙarshen hadisi sai manzan Allah ya ce mai kufa alaika haza ya nuna mai bakin shi ya ce kaga bakinka wallahi bakinka ka kame shi bakinka ko ya ce ka kame shi sai ya ce ya kai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi har za a kama mu da abin da bakunanmu suke gai shi wa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana jin mu'azu dan jabal saboda kusan kore shi in manzo Allah zai taya tare suke amma kana jiwa shi a tunani wai abin da suke gayi a bakin su Allah ma zai kama su sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace mai ashe har yanzu kana baya wajen fahimta yace kai kana tunanin Allah zai kama bawa ya ya huska ya a cikin wuta ko ya sa makoshin shi ko karan hancin shi a cikin wuta ba don abin da bakin shi yake girban mashi ba sai ka yi shekara hamsin kana aiki ka gaya magana ɗaya wadda Allah maɗaukakin sarki zai kai kawai yanzu ka kalla ka gani a ce kai azumi ka ce in sai kai azumin kan wata ya ta yi ka kalli girma wannan maganin wallahi idan baka tuba ba Allah maɗaukakin sarki yana iya kama ka akan wannan maganin shi yasa riko da sunnan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi shine mi shine tsira shi yasa yana da kyawu mai riko da sunnan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wadda magana ce ba ta wuce layi ɗaya da rabi manzo Allah yake cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wato ranar lahira ya ce kawai ka ga alkhairi ko ka yi mi ko ka yi gum da bakinka ka kyale ka gayi alheri ko ka yi gum da bakinka ka kyale shi kenan kawai abin da ake so gare in dai ka san ba alheri ba za ka gayi to ka yi gum ka kyale in ka san shari za ka gayi ka yi gum da bakinka ka kyale saboda allah maɗaukakin sarki zai zo maka da wannan ayyukan da ka kasance kana aikatawa don haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu duk abin da izgili ne a addini izgili ne a manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ƙaryata sunna shi ne yana da kyawu da sauraron shi da ya zamanto a ce abin in an yi shi yana baka dariya da ya zamanto cewa alaƙa da mai irin wannan tunanin duka ka rabu da wannan abu idan ba haka ba kuma Allah maɗaukakin sarki zai kama ka da lahinka cikakke a ranar lahira abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tutuɓe harshe wanda muka yi Allah ya hema mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa mi hawzata ad-din ya rabbal alamin wa mi hawzata ad-din ya rabbal رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله